نستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم عشرين da uku ga watan Rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira na Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda shi ne ya dace da uku ga watan biyu shekara ta 2024 miladiya yau muna darasi na 70 yanzu muke magana cewa muna muna muna wata na saba'in kenan wata saba'in a cikin wannan littafin wata nawa saba'in saboda wata wata muke da mun yi wani littafi sharhu sunna mun yi wata ashirin da biyar yanzu muna da wata casa'in da biyar a cikin wannan masallacin Allah ya ƙara mana lafiya ya ƙara jinkirta mana muna kuma gode masa da damar da ya ba akwai wanda da shi aka fara karatun nan anan wannan ya nuna cewa zan zan zan fi ku daɗewa a duniya kenan sha duk kaga duk babu sai kaɗan daga ciki Allah ya samu dace Allah ya samu dace Allah ya karma za mu dora kan inda muka tsaya a cikin karatunmu na littafin alkaba'ir na imamu zahabi Allah ya masa rahama muna ta fafatawa a cikin kabira ta arba'in da bakwai arba'in da bakwai magana akan nushurul mar'aci ala zawjiha faddarar mace ga mijinta wanda yau za mu kammala kabira din insha Allah tabaraka ta'ala Allah ya samu dace malam yace faslu can karshe akwai fasali ko a karshe وإذا كانت المرأة مأمورة بطاعة زوجها وبطلب رضاه فالزوج أيضا مأمور بالإحسان إليها واللطف بها والصبر على ما يبدو منها من سوء خلق وغيره وإيصالها حقها من النفقة والكسوة والعشرة الجميلة لقول الله تبارك وتعالى وآشرهن بالمعروف malam ce idan mace ta kasance ma'muratun bai za a ci zaujiya an ba ta umarni da tabi mijinta tabi mijinta ma'muratun bai za a ci zaujiya abinda yake so ya ce an umarci mace tabi mijinta ɗaya kenan wa bi talabi ridahu an neme ta ta nemi yardar mijinta duk yadda mace za ta yi ta tabbatar mijinta ya yarda da ita aizan yanzu a nan gaba guda biyu nake so mutane su gane mu dai a shari'ar musulunci ba shari'ar turawa ba ba tsiya ta bature ba duk inda mace take musulma to an umarce ta ta yi ɗa'a ta yi biyayya wa mai gidanta wannan shi ne addinin ba wannan ba ta yi ta abin da za ta samu ya ma yarda da ita ba wai ta fandare masa ba ba wai ta kangare masa ba ba wai ta cutar da shi ba ko ta cutar da iyayensa ba a da yadda mace za ta nemi yardar mijinta ta samu dace a cikin rayuwarta da shi ta yi ta kwatanta ɗazu wani zo yake min fatawa yana cewa mala a taimaka min da addu'a da shawara haka kurin muna zaune da matata aka ziga ta da ina da rufin asiri da yalwa yanzu al'amura kowa ya san komi ya canja an ziga ta kuɗi suke bukata ni kuma ba da kuɗi abinci nake bukata na abinci an ba ni amma dukkan abin da za a yi min na tozartar da ni da wulakantar da ni amma da kuwa kaka ga yadda ake girmama ni ake mutunta ni ya ce malam sai ce ta zage mahaifiyata don in sake ta zagi in na yi tunani wani lokacin in ga mutumin da ya zage mahaifiyar ka ci mutuncin ka ta za ka iya ci gaba da zama da shi to amma daman an yi ne don arabu din idan mace zama tana zama da mijinta ne don abin duniya an shiga uku wani ta ƙaurace masa gaba ɗaya sun raba gari in ya mammako ya mammako ya nemo abin da za a ci da yara a ci in ya ci sa a raba da shi in ya ci sa a babu shi in bai ci sa a babu shi gaba ɗaya ta watsa kashin wata rana can ya kwankwasa mata ya ce yana yana son magana da ita cikin dare ta ce dallaka ka da mai na yi bacci ta ki haƙuri ya jiya me da Allah ta faɗi buɗewa sai ce na zo in shaida miki ne an turo mu appointment daga Abuja zan koma aiki can gani nan zuwa shikenan gabar ta kare in utu minha radu wa in lam yutu minha idahum yaskhatu haka qur'ani yace idan an ba su sai su yi wa Allah godiya ko su yarda da mutum idan ba ba su ba su ta fushi kuma wannan sifa ne ta munafukai wanda yana tare da kai ne in ya samu ya yarda da kai in dai kana bayarwa kana bayarwa ba matsala idan kuma kawai gari ba ka bayarwa ka tsuguna to akwai mushkila zai ta fushi da kai na gaba da kai mata ku ji tsoron Allah ku zauna da mazajen ku dan Allah ko suna da shi ko ba su da shi ku kyautata musu to ku kuma maza yanzu za mu dawo kanku malam yace fa zawju aidan ma'murun bil ihsani ilaiha wal lutfi biha shi ma miji an yi masa umarni da kyautatawa matarsa da tausasawa wa sabri yayi hakuri ala ma yabdu minha dangane da abin da zai bayyana ko yake bayyana daga gare ta min su'i khulqin na mummunan ɗabi'a ka gani shari'a ta san cewa mata wasu suna da muguwar ɗabi'a su'i khulu wa ghairihi duk da haka ka daure za ta iya bakanta maka za ta iya bata maka za ta iya kin dafa maka za ta iya kin bin umarninka za ka iya cewa a yi a ki a yi ba wani abu ne a wajensu mai sauƙi ne za ka ce kar a fita kuma sai an fita ta ce kafar ka kafata ya ce karki yadda ke fita daga gidan nan ta ce wallahi sai da in baka fita ba kafar ka kafa ta kana dagawa ni ma ina daga kuma hakan za a yi bayan da zai wa isa ne ha haƙƙaha ka isar mata isan hakkinta minan nafaqati wal kiswati wal ishra na ciyarwa da sutura wal ishra da kyakkyawan zamantakewa aljamila mai kyau saboda Allah ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da matanku mu'ashara zamantakewa ta aure da kyakkyawan hali da kuma hanya sananniya a shari'a surutun nisa'i maza ku ji tsoron Allah akan hakkin da Allah ya dora muku da nauyin da Allah ya dora muku na iyalanku ku faranta musu ku ciyar da su ku shayar da su ku ba su abin da yake Allah ya wajabta muku ba su in kun yi musu ba su kuka yi wa Allah kuka yi wa kuma Allah zai ba ku lada wali kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah ce istusu bin nisa'i khaira ku yi wasiya ga mata da alheri mana ku yi musu abin da yake na alheri fa innahunna indakum awanun ala inna li inna lakum ala nisaikum haqqan wa li nisaikum alaykum haqqan fa haqquhunna alaykum an tusilu ilayhinna min fi kiswatihinna wa ta'amihinna wa haqqukum alayhinna alla yuta'na furushakum man takrahuna ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهونه wani hadisi ne hasan riwayar tirmidhi da imamun nasa'i kuma hadisi ne ingantacce maza Allah ya umarni gare ku ya ku maza ku yi wasiya ga mata da alheri abinda ake nufi ku yi musu alheri idan an ce matan nan ka tuno yarka ka tuno kanwarka ka tuno yarka ka tuno mahaifiyarka da wani yake aurenta da haka in an ce a kyautata mata karkarin jin haushin yanzu mata ta dinnan da take mun bala'i kuma a zo a ce in kyautata mata a'a mata aka ci kaga mahaifiyarka ta shiga ci dan wanka ta shiga yarka ma ta shiga masu taimako ne a wajen ku masu agaza muku shi yasa ya ce awanun ai asiratu jam'u aniya wa hiya al-asiratu shabbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-mar'a fi dukhuliha tahta hukm ar-rajul bil asir kamar bayi ne a hannunku kama awanu masu taimakonku bayinku masu taimaka muku ta baka abinci na safe da rana da daddare ka kwanta kana bacci a je a yi hidima wa 'ya'yanka kullum sai an yi wa yara abinci sun tafi makaranta kyauta ba ka biya kullum sai an wanke kayan 'ya'yanka idan ba su da lafiya ‘ya'yankan ba su lafiya mata ka ba ta lafiya yaro ya hana ta bacci ko yarinya ta hana ta bacci kai kuma kana munshari in yaro ya damu da kuka suka ce ke zo ki ɗauke ɗanki kai ba ka iya jure kukan yaro ka tafi duk inda za ka je ka je inda za ka je ka ga dama ba wanda zai tambaye ka amma mata ka ba ta san je ko ina ba kofar gida idan za ta fita sai ta tambaye ka yanzu wannan sai an ja maka aya ko hadisi akan cewa ka kyautata mata to addinin musulunci addini ne wanda yake mai tausayi addini ne mai jin kai addini ne mai sani ya kamata duk musulmin kwarai ma'amuru ne bil isani ilaiha ya kyautata wa matarsa wa lut da tausasawa da yin haƙuri akan duk abin da aka dora mai wanda Allah ya ce ala ku saurara inna lakum ala nisa'ikum haqqan wa nisa'ikum alaikum haqqan lalle ku kuna da haƙƙi akan matan ku kuma matan ku suna da haƙƙi akan ku sai ya lissafa haƙoƙin fa haqquhunna alaikum haƙƙin su matan akan ku an tusinu ilayhinna ku kyautata wa matan ku fi kiswatihinna ku yi musu sutura maza ku ji tsoron Allah ku dinka wa matan ku kayan sakawa kada mutum ya zo ya shaƙe da ruwarsa da kaya amma matarsa tana fama da tsummon kana ku musu sutura waksu hunna qur'ani yace ku musu sutura ku ciyar da su wa ta'amihinna ku ba su abinci babu asara dan mutum ya kawo abinci matarsa ta ci ya kawo abinci 'ya'yansa sun ci ba asara lada ne ba mamaki ta wannan hanyar za ka samu shiga aljanna wataƙila ba ta hanyar kiyamun laili ba don ba ka yi wataƙila ba hanyar azumin nafila litinin alhamis ba don ba ka yi wataƙila inda za ka samu shiga aljanna shafanan da kake da abincin da kake ciyar da iyalinka matarka da 'ya'yanka suke ci suke sha don dukkan abin da za ka ba iyalinka akwai lada hatta lukma ta ji aluha fi ra'atik laka sadaka annabi ya ce loma da za ka sa a bakin matarka abin da ake nufi loma ɗaya idan ta kama matarka loma ɗaya ka iya bata to wannan lada ne sadaka ne ashe duk mai aure yana sadaka wanda bai aure ba kuma sai dai Allah sauye yasa idan kai wasa mai aure sai ya shiga sai ya riga ka shiga aljanna ya kun shi ku yanda ba ko a to ka hada shi ba wannan kullun sai ya samu lada na ciyarwa in an ci da safe akwai lada in ya kawo an ci da rana yana da lada da daddare yana da lada yana da ladan kudin kitso yana da ladan kudin sabulun wanka yana da ladan kudin kaza kudin makarantar yara duk abin da mutum ya akan hidimar iyalinsa akwai lada kai fa da kake zaune kai kai kadai ba sallar kirki ba zikirin kirki ba azumin kirki kuma auren babu kana nan kai mai wayo ne kana tara kuɗi baka sani ba ajalin ka ya kusa kai maza maza kana shirme wai wani ne wai yake ya samu abokin sai ce kai ce aure kai ta amma ka cuci kanka a wannan halin da ake ciki kai aure ka je kanka ya ce ina da hali ne kuma gaya muku wani abu na albarkar aure yanzu da zan tashi ɗaya daga cikin ku samari mara aure yanzu zan tambaye shi abincin da ya siya yau da safe nawa na rana nawa ya siya da daddare yanzu in ya tashi nawa zai kashi dubu na wannan dan cin mai cin daɗi ne dubu biyar ba laifi ya akwai plate ɗaya a garin nan a nan garin gidajen da ake cin abinci wallahi akwai filet ɗaya naira dubu bakwai da ɗari biyar wai wannan a'a ai saboda ina magana ne da irin na irin kuku talakawa miskinai in na muku maganan filet ɗin dubu hamsin ba yadda za ku yi ba dan ba ci kuke ba a ina muku abin da hankalin ku zai ɗauka ne da aljihun ku zai iya ɗauka na'am akwai me dubu ɗaya ɗari biyar filet ɗaya ok to shi kenan ma'ana a mafi talauci dubu ɗaya ɗari biyar dubu ɗaya ɗari biyar ɗaya biyar hudu da ɗari biyar akwai lemu wai ka jama'a to wallahi ina shaida maka idan da kai da matarka ne a gida daga kai sai matarka guda ɗaya haka wannan dubu biyar ɗin wallahi za ku iya yin kwana biyar kuna cinta ko shida ko bakwai albarka taliya ɗaya ta muku yawa taliya ɓaya ɗaya ta muku yawa amma kai kuwa da yake cikin naka ba mai albarka ba ne za ka iya cinye taliya guda ɗaya a rana ɗaya amma in mace ta sarrafa maka taliya ɗaya ta muku yawa wallahi idan lemo ne idan ruwa ne in ma ne wato akwai albarka a cikin aure kuma duk abin da za a zo a dora shi a tukunya yanzu kaga naman miya in zaka je ka sai na dubu daya a sarrafa maka shi inda matarka na dubu daya in da kai da matarka ne wala za ku iya cin abincin rana da dare da shi amma kai kuwa koyaya in Allah ya sa da ka je ka tarar da wani mai balangu duk inda ya sauke maka na dubu uku take zaka cinye shi yadda ka san da aljanu kake cin abinci ba ga tsiran da ana yi ba tsirai fada na dubu ɗaya tsinka ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyu ake yi amma yanzu tsinke ɗin sai a yi maka haka haka haka ɗari biyar ɗari biyar kenan ana zuge shi a cikin takardar nan bilala ne mu sai ka ga mana kwanan nan na tura ina jin kwaɗayi na ce a siyo mun na ba da yan dubu ɗaya na da tsire da yaron ya kawo mun na duba na ce wannan yaron yana tsoron Allah ko dai na ɗari biyar da ce na ce yanzu wannan idan dubu ɗaya ya ce wallahi dubu ɗaya mana sai da ni anya ko dai zuwa ya ce min na ɗari biyar ya soke ɗari biyar ya ce wallahi haka malam ƴar firin to idan ka je ambato aka yanka maka tsoka naman miya na dubu ɗaya da ƙashi in ka kawo iyalinka wallahi za ku ci da rana za ku ci da daddare Allah ga zaƙin miya amma ina malam ai zama ba aure ba ƙaramar asara ba ce Allah dai sauƙe sauƙe Allah ya shigo da ku daga ciki Allah yake cewa wali nisa'ikum alaikum haqqan matan ku suna da haƙƙi akan ku ina ɗan feminist ina masu cewa musulunci ya shiga haƙƙin mace ina masu zuga mata suna cewa an tauye su ga abinda manzon rahama ya ce akan ku kuma ina so mata su saurari karatun nan su ji gatan da musulunci ya musu kuma ku ji yau za ku ji halin mata mana yau za ku ji halin mace sai haƙuri kuna fa haƙuhunna alaikum hakkin matanku a kanku an tusinu ilaihinna ku kyautata musu kun ga ihsanin nan ba a yi mai kairi ba ihsani a cikin komai kyautatawa wajen zaman su kyautatawa abincin su kyautata musu suturar su kyautata musu yan uwan su kyautata musu yi musu magana ta kyautatawa kyautata musu wajen karfafan su akan aikin alheri duk abin da suke so na alheri ba sabon Allah ba baka yi asara ba idan ka kyautata matarka kar ka manta ban ce fa bata bata maka ba tana bata maka ai dan ka ma yana bata maka amma kana kyautata masa tunda ka dauko ta karamo da ita daga gidan iyayenta ka kawo ta gidanka sai ka kyautata mata an tusinu ilayhinna wannan shine sakon da manzo Allah ya faɗa wa duniya cewa a kyautata wa mata yanzu daidai ne wani yazo yana zagin musulunci cewa wai addini ya tauye hakkin mata wai wani yazo ce wai wai wai musulunci ya tauye hakkin mace a cikin arnancin naku da kafircin naku akwai inda aka ce tuhsinu ilayhin nan babu wallahi babu sai dai a taimake su akan barna a ja su na sunan a kungiyoyi suna ta kiran matan suna jan su su ba su kuɗi su yi barna da su su ba su kuɗi su koya musu fandara su koya musu lalata su koya musu barna su koya musu kin zaman aure su koya musu taurin kai su wahalar su akwai wani addinin da yawa mace gata irin irin addinin musulunci mace ta zauna a gida da safe kowa ya fita fafatawa yara sun fita su ma neman na kansu suke dan karatu suke kowa yana gina future ɗinsa mustaqbal ɗinsa mai gida bai isa ba kai yanzu a wannan yanayin kayan ta kwanta kai ta bacci a gida dole ka fita amma ita tana gida wata ma tana zaune sai a share mata falanta a goge mata komi mata za tana zaune kawai da sha biyu ta yi ta tashi ta dora kuma sai ta ci ta fi ka koshi wallahi haba ku kyautata musu fi kiswatihinna wajen sutura ku dinga yi matan ku dinki wa ta'amihinna da abinci wa haqqukum alaykum alaykum wa haqqukum alayhinna hakkin maza kuma akan mata in ji annabi Allah yi ta'ana furushakum man takrahuna kar su kawo wani ya haushin fidar ku wanda ba kwa so ma'ana kada mace ta shigo da wani gidan mijinta ba tare da izini ba bai yadda ba wannan kuma nan ake yin rigima iyayen da mataka ta rena ka iya ga yadda za ta yi maka a gida tana shigo maka da mutanen banza yanzu har abokanansu ma maza ka san mata suna da abokane maza to har abokanansu abokanansu sai su rinka shigo da su gidajensu musamman gidan wanda ba addini haramun ne ko danginki ne dan uwanki in dai miji bai yadda ba haram ne ki shigar da shi shimfiɗan mijinki matar ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ramla binti Abi Sufyan abu sufiyan ne kun san shi ya kawo ziyara gidan Esther da annabi yake aura yana kafiri ya shigo ɗakin annabi na farko matar ta nemi izini yar aka ba ta izinin da ya shigo zai zo kawai sai ya tunkari shimfiɗan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai je ya zauna a kai yana zuwa ai sai da ruwan zafi a kan ruwan zafi ne nake sha yawo sai ta fuske sai ce a ya ce ya'yata kina ganin ni na fi ƙarfin in zauna a wannan shimfiɗan ne saboda ni abu su fiye ko ku kina ganin ban isa bane shimfiɗa annabi ne ta ce baka isa ba babanta ne fa ta ce baka isa ka zauna a shimfiɗa annabi ba li'annaka rajulun ko imru'un mushrik saboda kai mushriki ne ba za ka zauna a shimfiɗa shimfiɗa ba ta ɗaki inda annabi ke zama ubanta ne wallahi ta hana shi zauna amma wallahi yanzu matanmu saboda ƙarancin addini wallahi malam za ta iya yin baƙuwa ta fani a shimfiɗa ka kai kuma manna ƙarin gishiri ba za su maka zanga-zanga wallahi ka san suna jin ka a ce ka ji wani yana ta ziga haramun ne mace ta shigo da wani ko wata shimfidar miji amma su adi abu ne mai sauki a wajen su ko ta yi bakuwa za ta kwana a ɗakin ta kawai sai su gyara mata shimfiɗan mai gidan ta kwanta haram wani fa jariri ne ma ya dan fara motsawa ce kai yace ki cire shi daga nan gurin ta ce jaririn ya ce ba na so ya sai masa gadon sai ya ajiye shi shimfiɗan miji tana da daraja shi sa iyayenmu da kakanni da za ku ga ko kasuwa mutum ya je ya dawo shimfiɗar mai gida ba a buɗe ta sai ya shigo gida sai a shimfiɗa tabarma a buɗe mai buzunsa ajiye mai buta da kofin shan ruwa ba su je islamiyya ba amma sun fi ku aiki da addini kuku yanzu kuna ta zuwa islamiyyar da niqabin ku da hijabi har da yana jan ƙasa amma ba tsoron Allah wani ba zuwa ya fa gidansa fa a kofar falonsa ya ga zabga zagman takalma sai ka ce kafar giwa yana zuwa ya je tarar da wani mutumin rusheshen mutum a irin kujera tiritita ɗin a falo ya kwanta har yana munshari ga gefensa ya ci indomi ya gama ga abin nan shayi ya ya abin nan har ma ya rage ya duba ya ga kofin an haɗa mai shayi da madara kamar wanda aka bani yanzu din nan ya duba ya ga har ya rage har da kwai ya fasa kwai ya ce wallahi tun da yake bata taba da safe zai fita aiki karfe bakwai ta dafa masa wannan abin ya ce sha ba ya ce to wannan waye kaninta ne yayanta ne waye ya ce ke waye wannan ne ta ce a ba gane shi ba ce ta ce ai abokina ne a diploma muka yi tare suka yi diploma ya kawo mata ziyara to ai yar boko ne ba addini ai in dai ka aure yar boko ba addini to wallahi komai za ta iya maka kuma ita ba komai bane ta ce it's my friend aboki na ne tare muka yi diploma da shi ziyara ya kawo mu ya rasa inda zai sa kansa to ya za ka yi haramun ne mace ta shigar da wani gidan mijinta ba tare da izini ba kuma ko wani dan uwanta ne ba ko wani dan uwanta ne sai mai gidan ya yarda wallahi alaji akwai maganganun da ba su da daɗin ji ana kawo mana kes ɗin da mace za ta ba da dama ƙananta ɗan uwanta uwa ɗaya uba ɗaya ya zo yana neman yadda zai lalata da ita kamar ba gane ba ƙaninta ne uwarsu ɗaya uban ɗaya amma tana da yadda budurwa da haka tun da ƙaninta ne ta ba shi dama yana shigowa gidanta kuma akwai 'ya'yanta 'yan mata kawai sai yake neman ɗaya daga cikin 'yan mata shi yasa in kun bi shawarar annabi ku huta in ba ku bi ba za ku ga tasku da bakin ciki a gidajen musamman wannan zamani yanzu da ya rikice da rashin gaskiya da cin amana da yaudara wallahi muna nan akan abin da annabi ya faɗa wallahi haka za mu gina gidanmu haka za mu rayu a gidanmu kuma hajiya sai dai ke haƙuri kuma duk wanda bai yarda da wani ba a gidansa ka gaya matarsa ke ba na son ganin wani a gidan nan kar in sake ganin shi in za ku gana ko wani abu sa hijabin ki tafi can ki je gidan ku je ku gana amma ban son ganin shi a gidan nan ina da yaya na yan mata ina da alfarma baran bari a shigo min gida kowai katti kuna su shigo min gida ba ba zan yarda ba ka raba ni da dangi na kaza kaza an raba ki da su su zo shigo maka da fasadi gidanka barna ta'adi akwai cin amana da ya wuce wannan wala ya'danna fi buyutikum liman takrahuna don Allah ka je yadda annabi yake bayani kamar yau yake a garin nan kada matan ku su yi izini a cikin gidajen ku wanda ba kwa son su wanda duk baka yadda da shi ba kar matanka ta yi izini ya shigo wani a CCTV kyamara yana wata ƙasa kawai sai sai ga wani yana ta zurubtu a gidansa da kwat dinsa waye wannan ya zo da gyar mai gadi ya buɗe mai ƙofa ya shigo da ya zo ya tambaya kawai sai tashi ai manajan bankinta ne bank officer ɗinta ne mai kula mata da account ɗinta ne a banki cash officer ko malam kana jin wani karatu ko wani abubuwa da suke faruwa a ƙasar nan ko to duk wanda ya sakaci a gidansa zai sha mamaki wallahi wa qawluhu awanun ay asiratun jam'u aniya wa hiya al-asira manzo Allah ya kafanta ta da baiwa wacce take mai taimako na mijinta fi dukhuli ata ta hukumin rajul bil asir saboda tana karkashin hukuncin mijinta kamar baiwa ce manzo Allah ce khairukum khairukum li ahli mafi alheri a cikin ku masu kyautata iyalansu wa fi riwayatin khairukum altafukum bi ahli mafi alheri a cikin ku shine masu tausasa wa iyalinsu maza ku tausasa wa iyalinku wata riwayar akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wadanda suka fi kowanne cikin mu'mine da imani sune masu kyakkyawan dabi'a wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim zababbu a cikin ku sune zababbu a cikin akan matansu haka albani ya inganta wannan hadisi a cikin silsila sahiha hadisi na 284 wa fi riwayatin okay na karanta wa qala ayyuma rajulin sabara ala su'i khuluq imra'atihi duk mutumin da ya hakuri akan mummunan halin matarsa mata suna da mummunan hali wasu daga cikin su suna da mummunan hali to in kai hakuri karka damu Allah zai baka lada kar ku ce saki shine solution saki saki zan sake ki zan sallame ki to wanda zaka je ka auro kana da garantin wace ce ita mota kana iya sayan mota kana son ta a gari ana sha'awarta amma kai ka san azabar da take maka matsalar electric ne da ita ka zo ka mata ki wajen 27 bata tashi ba amma in ka zo gari ana kai kai in ta ciyo gyara kana zuwa gyaran farko da an bude sai a ce alaji ta ce 379 kana son ta amma ka haƙura da ita kana mata infaki haka in ka auri mace kana amfanuwa da ita uwar 'ya'yanka ne tana kula maka da gidanka kuma tana da wasu halaye sai kai haƙuri ina so in shaida muku babu wata mace wacce take wankakkiya ne wai ba ta da matsala wallahi a'a sai dai in ba a duniyar nan take rayuwa da ita ba da haka maza ku saya wa kanku tikitin haƙuri kawai a zaman gidajen ku zauna lafiya kai kuma da naga ka ɓata rai ba yi aure ba ba da kai nake ba yawwa naga kana ta turɓunewa wato in dai al'amarin ma haka ne to ya za a yi ba yanda za a yi a zaman banzan ma a matsayinka na tuzuru gaurin ba kana hakuri da kanka ba yace duk wanda ya hakuri akan mummunan halin matarsa a Allahu al'ajra misla ma a'ata ayyuba alayhi salam kaji kai Allah zai baka lada irin ladan da ya bawa annabi ayyuba ala bala'ihi akan jarrabawa ibtila'i da Allah ya dora annabi ayyuba إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا يتشيو يا يرش الله فيها حتى إذا أكا كورة شيء مطا النبى أيوب saboda halin da ya shiga ya daga hannu ya ce ya Allah tabbas na gamu da cuta wa anta arhamur rahimin kai ka fi kowa tausayi ya Allah ka tuna da ka taimaka mun malam duk wani mai taimakon sa sai da ya janye hannu akan shi ayyub annabi ayyub kuma annabin Allah ne amma Allah ya dora masa wani irin ciwo malam marar daɗin ji kai idan la malamai suna bayanin ciwon da annabi ya kama annabi ayyuba ba za ka so karanta ka ce wannan kuma annabi ayi mai wannan abu amma yana cikin annabawa masu haƙuri wa ayyub idna da rabbahu ya kira ubangijinsa a wata ayati rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin ya ce an nema saniyar dur ciwo ya same ni na shiga kunci to in kai haƙuri da matarka sai Allah ya baka lada na jarrabawa ma'ana Allah ya kwatanta annabi ya kwatanta jarrabawar da ake wa maza akan matansu kamar jarrabawar da aka yi wa annabi ayyubu da ciwon da ya same shi ka yi haƙuri babu wani damuwa ta ɓata maka ta baƙanta maka taimaka duk abin da za ta yi maka ka ci gaba da haƙuri sai dai in ya wuce gona da iri kuma kaga za a binne ka gaba ɗaya to sai ka ɗan yunkura wannan ba laifi kai ba wa ayyu mamra'atin sabarat ala su'i khuluqi zawjiha duk matar da ta yi haƙuri akan wato mummunan halin mijinta ashe ku din ma ba kirki bane da ku a cikin maza ma akwai marasa kirki hali ba kyau أعطاها الله من الأجر مثل ما أعطى آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون wannan mata sai Allah ya bata lada irin ladan da ya ba wa Asiya matar Fir'auna Asiya Asiya bintu Muzahim matar Fir'auna matar Fir'auna malam sai mun samu lokaci ma ba da labarin irin azabar da ta sha a hannun Fir'auna ka duba Fir'auna amma matarsa mai imani yaya abun zai kwatantu malam wani irin wulaƙanci ne bata gani ba amma ta yi haƙuri in kika bi mijinki kika daure da rashin kirkinsa da halinsa mara kyau wannan hadisi ya kamata a rika rarrashin mata ana gaya musu haƙurin zaman gidan aure haƙurin zaman gidan miji ba aikin banza ba ne ana samun lada ya miki ba daidai ba yi haƙuri ya bakanta miki yi haƙuri ya cuce ki yi haƙuri ya yi kaza yi haƙuri Allah zai haɗa ki da shugaban mata ita ce Asiya tana cikin shugabannin mata a gidan aljanna da ka babu asara yake baiwar Allah wannan hadisi ma'anarsa mai kyau ne ta hanyar ya kwadaitar da a yi haƙuri maza su yi haƙuri da mata mata ma su yi haƙuri da maza amma hadisin albani ya ce mai rauni ne kamar da ya kawo cikin sun zazzawa hadisin da'ifa yace la asla lahu bi hada tamami a yanda aka kawo shi a wannan a cike din bai da asali hadisi na 627 Imam al-Ghazali ya kawo cikin al-Ihya mujalladi na biyu shafi na 39 al-Iraqi yace lam aqif lahu ala aslin ban samu asalin sa ba Zubaidi ya karfafa shi kamar yadda ya ci cikin al-Ihya haka imamu subki a cikin at-tabaqat amma wasu malamai sun ce farkon hadisin rabansa yana da goyon baya akan wasu riwayoyi amma hadisin dai maudu'i ne bai inganta ba wa qad ruya anna rajulan to ga wata kissa wannan kuma kissa ne wani abu ne da ya faru a ina son dan muku mukaddima kun san waye sayyidina Umar Umar ibn Khattab a cikin sahabbai jald ne hatta cikin sabai tsoronsa suke ji saboda tsayuwarsa jajircewarsa ba wasa aka ce idan salaka umar fajjan wa salaka shaitanu fajjan gairahu idan umar ya bi wannan titin shaitan ya zo zai biyo ya ga umar sai ya canja hanya manzo Allah ce lau kana ba'di nabiyyun lakana umar da a bayana za a yi wani annabi to da wannan annabin umar ne shi ne na biyu bayan sai na abubakar bayan annabi abubakar na ɗaya umar na biyu mutum ne wanda yake ya ba wa addinin Allah gudunmowa ya tare wa annabi bala'ai da tashin hankali da fitintunu da yawa amma wallahi malam umar da ya shiga gida ya haɗu da matarsa ta aure sai da ya haƙuri kaga dai in mulki ne kaga in dai isa ne kaga in dai fawa ne kaga in dai kaza ne in tsoron shi shi dan ma tsoron sa yake ji amma wallahi da ya fada hannun matarsa sai da ya haƙuri bari ka ji abin da ya faru ruwa anna rajulan ja'a ila umar yashku khuluqa zawjatihi an ruwaito wani mutum ya zo gurin sayyidina Umar yana kuka gare shi akan halin matarsa fa waqafa ala babi Umar yantadiru khurujahu mutumin ya tsaya a kofar gidan sayyidina Umar dan shi ba a shiga gidansa sai dai a jira ya fito ba irin ka bane gidanka kamar ta shayu kowa ya shiga a sai an yi sallama an jira ya zo in ya ba da izini a shiga kuma wannan shine musulunci kuma wannan shine shari'a amma malam bahaushe yau bai da wannan tarbiya da yawa wata mata ta ce mana abu mamaki mai gida na ya aure ni muna aure da shi yau shekara kaza ya kama min gida kawai sai haɗan da balagaggun kannansa balagaggu ga ɗaki ga ɗaki muna sharing toilet muna sharing kitchen wai suna karatun jami'a wai danginsa ne ba a isa a raba shi da yan uwansa ba ta ce idan na fito wanka su shiga in sun shiga in in shiga in fita ta ce wani ya zo ya same ni ya ce kan ni dai wallahi in dai ban samu mace irin ki ba ba zan yi aure ba kanin kanin ma mijinta ne la haula wala quwwata ba kishi malam bahaushe ba kishi waye gaya maka shari'a ne ka bar kaninka yana alaka da matanka har suna kwana a wuri guda billahi azimu maguzanci ne wannan ba addini bane duk wanda yake wannan wallahi jira haduwarsa da Allah zai iya aurenta fa kaninka kana sakinta kaninka zai iya ce na aure ki kana mutuwa zai iya aurenta ya dawo da ita ci gaba da zama da ita ba muharrami ne da'imi ba muharrami ne mu'akkati muharrami ne na gajeren lokaci amma ba a ganewa musamman iyayenmu mata sai mutum ya aure ya sabuwar amarya sai a ɗebi ƙannansa samari sai a kai masa a ce wai su je su ta kwana saboda shi ya tafi kos Allah wannan bawan Allah ya tsaya a kofar sayyidina Umar yana jiran ya fito kaji me ya faru fa sami'a mar'ata Umar tastatilu alaihi bi lisaniha wa tukhasimuhu kawai shi kuma wannan mutumi mai dan jiyo labari sai ya jiyo matar Umar tana daga masa harshe matar Umar tana daga masa harshe tana musu da shi yana faɗa tana faɗa a cikin gidan sayyidina Umar wa umar sakitun la ya ruddu alaiha sayyidina umar ya yi shiru bai ce mata komai ba tana tabarara kayya kayya kayya kayya wane ne ya ne ne ya yi akai mutumin ne ya ce kai shi fa karan matarsa ya kawo wurin umar to sai ya ji wurin wanda ya kawo karan shi ma gashi yana fafatawa man sarrafa rajulu raji'an sai ce a barin koma gida muna mu da dan sauki sauki ma an kawo kuka gidan mutuwa sai ya juya wa qala in kana hadha halu umar ma'a shiddatihi wa salabatihi wa huwa amirul mu'minina yace in dai har haka ya kasance tare da umar tare da tsananin sa da kaurin sha'anin shi kuma shine amirul mu'minina fa a lokacin duk duniya shine number 1 fa number 1 a duniya amma matarsa tana faɗa masa magana yace fa kaifa hali to ina ni kuma halina fa kharaja umar sai umar ya fito fara'ahu muwalliyan an babihi kawai sai umar ya hango kiyarsa mutumin ya juya ya tafi ya bar kofarsa fanada umar ce kai bawan Allah zo zo zo zo zo ya kira shi wa qala ma hajatuka ya rajul yace kai mun sallama a kofar gidana me ya kawo ka me ya bukata ka ya kai bawan Allah mallam yau ka duba shugaban duniya wani ya zo neman sa ya tafi ya aika ya kira shi wai kamar shugaban kasa ba kamar gwamna wai ka zo neman ya zo ka zo neman shi ka gaji ka tafi ya juya shi da kansa ya kira ka malam dubu bambancin shugabancin musulunci da shugabancin siyasa da na zamani ko kusa shine number one fa ya juya ya ga mutumin ka san me yasa kira shi saboda tunanin hakki yanzu ka san me wasu shugabanni suke yi idan an zo jiran su akwai inda waiting area waiting parlour waiting room inda ake jiran su za a baka wurin zama kuma kowane mutum girmansa da inda ake ajiye shi in jigari jigari ne sai a zubar da kai farko farko idan babba ne mai matsayi sai a kai ka wuri mai manya manyan kujeru bai fi kuku biyar ba haka ana kawo muku shayi da ɗan ruwan sha ana kaza amma fa akwai CCTV kyamara a kanku ku yana zaune a kan kujerarsa ai gwamna ne shi ai minista ne shi sai kyarlara ya kira masa da ya ce wancan a cikin mutanen nan ka je wancan ka ce ya shigo zaɓa zai yi yana ganin kowa kuma fa appointment aka baya in ya ga wanda zai gani ɗaya biyu yana da wata ƙofa ba ta nan zai fita ba za ku yi ta zama sai put ya kama hanya sai ya fice tuntunin an dauke shi sai dai ka jiji ne a wajen wayo wayo wayo ta fita can sai abu nan sai a ce ku yi hakuri oga fa ya fita sai ina ya fita sai an gaya maka inda ya fita is security abu nan dan me ya fita sai wani mai taurin kai ya ce ba zan fita ba yana nan yana ciki sai an zo za a rufe ofis a tashi ka fita tuntuni ya tafi harkarsa wallahi malam sai ka jera sati biyu kana zuwa ba a saurare ka ba manzo Allah ya ce duk wanda Allah ya bai shugabanci a cikin ku ya toshe kofarsa ga talaka ya hana talaka ya ganshi shi ma sai Allah ya toshe shi daga rahamarsa da haka Umar ya kira shi ya ce taho ya ce ma hajjatuka me bukatarka ya ce ya amiral mu'minuna ji'tu ashku ilayka su'a khuluq imra'ati na zo ne ina kuka gare ka na kawo kuka mummunan halin matata ustitalatiha alayya tana tsawaita mun harshe kuma sai aka ci rashin sa a fasami ita zaujataka kadhalika sai na ji matar kama irin haka ne ba kunya ba tsoron Allah ya gaya Umar farja'atu shine na juya wa qultu idza kana hadha halu amirul mu'minin ma zaujati nace in dai amirul mu'minin tare da matarsa haka yake fa kai mahali ni koya nake matsala Umar ya akai sai sai na Umar bai masa faɗa ba sai ce ya kai dan uwana ka duba fa shugaba ne na musulmin duniya gaba daya amma yana gaya wa bakon da bai taba ganin sa ba bai gan shi ba yana cewa ya dan uwana duba lafazin musulunci kamar yanzu shugaban kai ce ya dan uwana ya mutumina ya abokina habba malam ko bai baka kwangilan nan ba ai ya gama da kai ai lafazi kawai akwai abin da zaka gaya mutum ka bashi da jin daɗi amma a zagi mutum a wulakanta shi a kore shi a sa mobile ta zaka shi da gindin bindiga ai bai yi ba ai yace ya kai dan uwana inni ahtamiluha li huquqin laha alayya ni ina ɗaukanta ne ina riƙe ta ina haƙuri da ita saboda tana da hakki a kaina ka san shi Umar me tuna hakkinta a kan shi kada a je kiyama ta bi shi gwanda shi ya bi ta shi yasa nayi haƙuri innaha qabikhatun li ta'ami ita ce mai dafa min abinci na khabbazatun li khubzi ita ce mai min gurasa ta ghassalatun li thiyabi mai wanke kayana kayina suke ne kuna ji ko ba ku ji Umar ya ce matarsa tana dafa mai abinci matarsa ita take mai gurasa Umar ya ce matarsa ita take wanke masa kaya wai sai wani yanzu ya zo ya ce wai mata wai kar ku yadda abinci ma ya je ya sayo wane ne kar ya saki aiki kar ki kaza wani yace masa wani yace ta zo ta dafa mai abinci ce ni bai warka ce ko an kawo ni in dafa ma abinci ne haka fa yanzu matan zamani suke faɗa wai sai sun ga dama su dafa maka abinci to ga waɗannan su aka ce mu koyi da su ita matar Umar dai kin san tafi ki wallahi ke din banza ke din wallahi na wani zazzare ido kewa yake ki tsaya ki bi mijinki ki zauna lafiya wallahi ku yi koyi da waɗannan matan ku samu albarka yace taimun abinci taimun gurasa ta wanke kayana murdi'atun li waladi ta shayi mun da yayana yace kai walaysa zalika kulluhu biwajibin alaiha ban fa ma wajabta mata na dora mata akan ta ba kyautata min take yi amma abun mamaki dan ta zo ta fakanta min rai ta ɓata min rai sai in zo in zage ta sai in ci mutuncinta wato umar mala akwai la ilaha illallah wato gani yayi yaya musulmi zai zo ya ajiye mace tana masa waɗannan abubuwan sannan dan ta ɓata masa ya zo ya zage ta ya ci mutuncinta ga wulakanci a wajen maza wulakanci yaudara ɗazun nan wata ta kira take cewa wallahi malam wani ne ya cuce ni yau yau asabar ko nace kwarai ta ce yau malana cikin bakin ciki ta ce na kwashi shekaru ina zawarci wani yana nema na na baci dukkan abu har abinci nake dafa masa kaza kaza kaza kaza in kashe masa kuɗi in yi masa kaza kuma ya hana kowa ya zo neme ni iyayena ma suka ce wannan shi kadai shine mijin da zai aure ki ta ce wallahi malam kawai ban farka ba yau sai na ji karfe sha ɗaya za a ɗaura wa gogon nan ka aure na ce da wa yace ta ce da wata kaɗan daga aikin maza kenan malam to wannan kafin ya aure ta kenan suna nan ba sa ba da abinci a ci ba sa ba da kulawa ba sa ɗaukar nauyin 'ya'yansu wallahi wala akwai mutumin da neman mata yake matarsa ta ce ka ji tsoron Allah ka daina wannan abun ya ce ke ma ga hanya ki je ki wani kuma ce mata yakin ga ki je ki nemi abin da zaki ci rike da yayin kin ji ta ce da kake nufi ta ce yace na miki izini ba ni ne mijin ba ki je ki nemo ki ciyar da yayan ki ni ba zan iya ba wallahi an kai lokacin da maza suna gaya wa matansu haka yace wa yaskunu qalbi biha anil haram zuciyata tana samun kwanciyar hankali da ita bana zuwa in je aikata haram ina da matata fa ana ahtamilu hali zalika ina daukar ta ne wallahi ina jure mata akan haka mutumin nan sai ce ya amiral mu'minina wa kazalika zawjati ni ma matata haka take kala umar fa tamil haya akhi umar yace kaga ka je ka dauke ta haka kai hakuri da ita kawai ka tafi fa inna ma hiya muddatun yasira rayuwa ce gajeriya ba mai yawa ba kaji daya وحكي أن بعض الصالحين كان له أخ في الله كوي هقولي ga wani bawan Allah cikin salihai yana da dan uwansa wa kana min as-salihin salihin yazuruhu fi kulli sanatin marra sau ɗaya yake kai mai ziyara duk shekara fa ja'a li ziyaratihi sai wata ran yaje kai mai ziyara mana dan uwa ne zai kai wa dan uwansa ziyara fa taraka al-baba ya kwankwasa kofa faƙala timra'atu sai matar shi wanda za a kai wa ziyarar sai ta ce mam waye faƙala aku zaujiki fillahi dan uwan mijinki ne saboda Allah jitu li ziyarati na zo ne dan in kawo mai ziyara faƙalat raha ya tatsibo sai ta ce bayanan ya tafi saro itace la raddahu Allah kada Allah ya dawo da shi wala sallamahu kada Allah ya kubutar da shi wa fa'ala bihi wa fa'ala Allah ya mai bala'i ya masa bala'i ya masa dushin a'a kai baka gane karatun nan ba fa baka fahimta ba mutum ne fa yazo zai ziyarci abokinsa ya tambayi matarsa ina abokin ta ce ya tafi kuma ina addu'a kada Allah ya dawo da shi Allah ya sa shi hadari Allah ya sa ya kaza wallahi wala akwai matar da ce min fatawa take cewa tana faɗa wa mijinta in ya tafi Allah ya rikito da shi daga sama in ya hau jirgi ta ce wallahi na sha addu'a in ya hau mota Allah sa ta kuli kulin kubura da shi ta ce wannan wace irin gaba ta ce wallahi malam ba na son sa wannan ɗaya ne daga cikin illar ka je ka auri matar da ba ta son ka maye cingan makale mata me za ka yi da ita me za ka yi da ita me za ka yi da ita ba ta so na lakum dinukum waliya din kawai waya ta kasa ki kana ba ta lokaci ai duk wanda ya ce baya son ka ai ka gama ba ka so na a shikenan ai ba ka so kalas wani zo wani taimaka mana da addu'a al'amarin mata sai haƙuri na ce haka ya ce wallahi malam na buga na buga na buga taki na ce kai wani irin mutum ce malam inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah da iko ne akan komai ai mana addu'a Allah ya mallaka mu ita ai malam ka roki Allah kada ya jarabe ka da shegiyar jaraba malam malam akwai mazan da ai haƙuri kawai dai Allah sauki mutum ya zo ya makale wa mace Allah ya sauri ai malam duk wanda yake baya son ka baya kaunar ka baya yi da kai to ya zaka iya zama da shi ka je ta je ta kada maka shinkafar bera ta kashe ka akwai wanda ta ce wallahi wallahi in kai amfani da kudin ka ka aure ni wallahi ni ne ajalin ka yace ba komai Allah zai kiyaye Allah ya sauke kun ji abin da ta ce kada Allah ya dawo da shi Allah ya rikito da shi Allah ya masa kaza yace wa ja'ala tuzammimu alaihi tai ta sukan sa tana faɗin mummunan zargi da suka akan shi bainama huwa waqifun alal babi shi dan uwan yana tsaye a bakin kofa shi wanda ya kawo ziyara wa idza bi akhihi sai ga dan uwansa din ya dawo kad akbala ya dawo min nawil jabali kusa da wani bangaren wani dutse a garin wa kad hamala huzmatul hatabi ala zahri asalin ya doro damin itace huzmatul hatab damin itace akan bayan zaki to kun gane karatun kuwa gashi yana dawowa ka san a jaki ake dorawa kaya ko to shi wannan mutumin saboda jaruntarsa shi zaki yake dorawa kaya ma a'a wa huwa yasuqu yana kora wannan zakin bayne dai yana gabansa duk mutumin da kaga ya dora wa jaki zaki itace kuma yana koran zakin nan kai ka san wannan mutumin jarumi ne tsayayyen mutum ne faja'a fa sallama ala akhi yana zuwa yace assalamu alaikum wa rahaba bi yace sanda zuwa wa dakhala manzila ya shiga gida wa adkhala al-hatama ya shigar da itace wa qala lil asadi izhab barakallahu fi ya juya ya kalli zakin yace tafi Allah ma albarka ko ma daji ka je ka ci abinci na gama da kai to thumma adkhala akhahu yace kai zo ka shiga gidan wal mar'atu ala haliha tudambimu matar fa tana kan halinta tana nan tana suka zargi da zagi wa ta'khudhu bi lisaniha wa zawjuha la yaruddu alaiha tana tafadin magana da harshen ta na zagi amma wallahi malam mijin nan da ya koro zaki da itace bai iya maida mata martani ba bai iya cewa komai ba ya shiru fa akala ma akhihi yace abincinsa tare da dan uwan shay'an wani abu na abinci kadan sun mawadda abu yace kaga ka koma kawai kaga da yadda gidan nawa yake to ya za ka yi duk wanda Allah ya zarabe shi da fitinanniyar mata wallahi baya iya aje bako saboda za ta ci mutuncin ka ta ci mutuncin bakon wani fa ƴan uwansa ne fa suka zo suna zuwa sai ta zo ta wallahi tallahi ni ba zan yadda da wannan al'amari ba kullum gida baki ni waiwa ce ni kaza kaza ni ba zan yadda ba kaza kaza kai kullum kai ka fi kowa baki uwarka da ta haife ka za ta iya kawo ma ziyara wallahi matarka ta kore ta da mugun hali ba ɗaya ba ba biyu wasu yi ya faru malam ba ka so mahaifiyarka ta zo gidanka saboda bala'in da za ta tarar a wajen matarka ba ka isa yan uwanka da danginka su zo gidanka ba saboda halin matarka mara kyau suna nan barkace mata masu irin wannan mugun halin ku tuba ha'a yace wan sarafa wa huwa muta'ajjimun min sabri akhihi bako ya juya yana mai mamakin hakurin dan uwansa ala tilkal mar'a akan wannan mata qala falam falamma kana al-amru sani shekara ta biyu ta zo jaa akhuhu li ziyaratihi ala adati sai gashi dan uwan nan ya sake dawowa ziyara wala ku duba irin mutanen da shi alkawari yayi duk shekara zai kai wa dan uwansa ziyara kuma mutanen da wallahi haka suke akwai wanda duk shekara zai kawo ya gaishe ka akwai watan da yake zuwa zai taho da tsintsiyarsa da dan kulikulinsa da rago da garin kukarsa ya taho wani lokacin ya zo da ɗansa ko ya zo da ƙaninsa ko ya zo da ɗan uwansa a zo a gaishe ka kai ɗan birni ne suna da wannan zumuncin amma yanzu duk kun kore su duk wanda yake cikin birni kaɗan ne yake karɓan bako ɗan ƙauye wallahi kaɗan ne haka ne halin ku sai dai addu'a sai ya sake dawowa fatara kalba bai gwamnata kofa faƙalat imra'atuhu man bil bab sai matarsa sai ta ce waye a kofar nan qala aku zawjiki fulanun fillah dan uwan mijinki ne wane dan uwansa ne saboda Allah faqalat a a marhaban bika sai ta ce sannu da zuwa sannu da zuwa to wa ahlan wa sahlan sannu da zuwa sannu ahlan wa sahlan ijlis zauna to canjawa ta yi koya aka yi yace ina dan uwana sai ta ce fa innahu sayati insha Allah bi khairin wa afiya ta ce kai hakuri zauna ka ci abinci zai zo insha Allah da alheri da kuma zaman lafiya kala fa ta'ajjaba min lutfi sai yayi mamaki dangane da tausasawa kalami ha na zancensa wa adab azancenta wa adabiha da ladabinta iz jaa akhuhu wa huwa yahmilu al-hatab sai ga dan uwansa din ya zo yana dauke da itace ala zaharihi a gadon bayansa to ina zakin to al'amura sun canja fata ajaba aizan ne zalik sai mamaki ce ni da nake ganin ka kana turo zaki yana dauka maka itace yanzu kai ka dauko faja'a fa sallama alayhi yazo mai sallama da kala dare ya shiga gida wa kala ya shigar da shi wa ahdara al-mar'ata wa ahdarat al-mar'ata ta'amaha ta'aman sai ga macen nan ta kawo abinci wa bakon mijinta lahuma da kuma miji waje alat tad'u lahuma tana ce Allah muku albarka malam kaji ma take ki Allah muku albarka da mijin nata da bakon mijin Allah muku albarka tana ba su abinci na Allah muku albarka a'a bi kalamin latif zance mai tausasawa falamma arada an yufariqahu yayin da yazo zai rabu da shi da ya kawo masa ziyara kala ya akhi sai ce ya dan uwana ina da tambaya to Allah ai mun afuwa akhbirni amma uridu an as'alaka da Allah ka bani labari akan abin da nake son tambaye ka anhu akan shi kala wa ma huwa sai ce ya akhi me wannan ya kai dan uwana kala amu awwal a ce tuka shekarar farko da nazo fa sami'tu kalaman ra'atin bazi'a bazi'atul lisan na ji zancen wata mata mai mummunan harshe mai batsar harshe mai harshe marar daɗi ta zagi kowa ma ta zage ka qalilatul adabi mai karancin ladabi ta zummu kasiran mai yawan zargi da yawa wa ra'aytuka qad ataita min nahwil jabali kuma naga ka zo daga bangaren dutsen nan wal hatab ala zahri al asali kana dora wa zaki du wato itace a gadon bayan shi wa huwa musakharun bayna yadayka Allah ya kore maka zaki a gabanka kakan je daji ka sari itace ka kama zaki saboda jarantarka ka ɗora wa zaki itace wa ra'aituka al'ama in ya ɗora zaki bai faɗa mai magana ba ya ce amma abin mamaki da in ka zo gidanka kuma matarka ta fi ƙarfinka shine zancen to amma wannan shekarar sai رأيت العام كلام المرأة لطيفا لا تذمم mace na gan mai zance mai taushi ba ta suka ba ta zargi wa ra'aytu ka gada ta bil hatabi kuma gashi ka zo da itace ala zahari ala zahari ka akan gadan bayan ka ina zakin wancan shekaran kana iya sarrafa zaki a daji gidanka kuma ba ka iya sarrafa shi matarka ta fi karfin ka ba ka iya maida mata martani wannan shekara kuma yau ga mata mai saukin sha'ani mai ludufi mai zance mai mutunci mai daraja kai kuma zaki ya fi karfinka kai kake ɗauko itace a gadon bayan ka da kanka fama sabab me sababi kala ya akhi sai shi ya kai dan uwana yace tufiyat tilkal mar'a asharisa ai wannan mata mai sharri mai mummunan harshe ta mutu Abba malam ashe mutuwa ta yi malam wata ce ba ita ba ce ashe ba tuba ta yi ba yace wa kuntu sabiran ala khuluqiha ni mai hakuri ne akan halinta wai kun san me ake so a koya mana idan mutumin da yake da jarunta da karfi irin wannan yayi hakuri da matarsa a wancan zamanin me yasa kai baka hakuri da matarka kuma wannan yake nuna cewa ashe yin hakuri da mace a gida ba gajiyawa bane dan mutum ya kyale matarsa ta yi masa ba daidai ba ba yana nuna cewa mai rauni ne ya gaji ba ko wani abu a'a ana tuna Allah ne yace wa ma yabdu minha kuntu ma'aha fi ta'bin yace ina cikin ina tare da cikin gajiya da wahala wa ana hattamilu ina jure mata fa kana Allah qad sakhkhara li al-asad amma abun mamaki a waje kuma Allah ya hore mun zaki duk inda da je daji na sari itace ga zaki yana wucewa bai sai taba niwa kiran sa ma nake da na kiraye shi zai zo dora mai kaya kuma koro shi gida yazo sai ya kawo mun kaya na ya juya ta Allahu akbar shine qad sakhara li al-asad alladhi ra'aita yahmilu anni al-hataba bi sabri alaiha yace ka san me yasa Allah ya mu hakurin da nayi da matata a gida sai ya hore mun zaki a waje sai yasa zaka ga mutum matarsa ta gara shi a gida shi kuma yazo ya gara mutane a office ko ba kaman ya muku kace kace a office ya zazzage ku ya daka muku tsawa shi ma in ya koma gida matarsa ta caccashe masa ta yi raga-raga da shi ya shekara sha takwas sha abin nan ya zai da ita sa'ar kanwa sa'ar yarsa wani abu sai mata ya ce saboda haƙurin da na yi wa himali laha juriya ya ce falon ma tuwufiyat yayin da ta mutu ta zawwacin hadhihi mar'a shine na auri wannan mar'a a saliha mata kirki wannan wadda ka ganta yau wa ana fi rahatin ma'aha ina cikin hutu tare da ita fanqata anni al-asad wallahi zaki kam sai ya gudu ina samun matarar jiki zaki sai ya gudu fahtashtu sai na buƙaci an ahmil al-hataba in je in dauki wannan itace ala zahari a gadon bayana li ajli rahati dan in samu hutu ai gwanda in je in dauki itace a gadon bayana in zo gida in samu hutu shefin mu alheri da bani zaki a waje a gida kuma a gasa ni ma hadhihi al-mar'ati al-mubarakati taia tare da wannan mata mai albarka mai da'a wannan abin da yake nuna malam yana nuna mana cewa su magabatanmu suna da haƙuri suna da juriya haka imamu zahabi ya kawo cikin wannan kisar a cikin alkaba'ir dan ya nuna mana ashe zai iya yiwa malam kana yi wa mace hidima kana wahala kuma tana maka bala'i yanzu ka duba wannan itace yake zuwa yi a daji amma wallahi bata saurara masa ba hakan ma cewa take Allah ya rikito da shi daga kan dutse to ba abun mamaki bane kana wahala akan matarka kana wahala kana wahala kana wahala amma bata san kana yi ba sai ta ta kulla maka sharri da bala'i yau na gobe daban na jibi daban na yau daban halin su ne ɗabi'a su ne wanda ya je makaranta ya karanta halin mace ya san halin mace in ta yi abu sai ya dariya kawai amma wannan wanda zai iya jurewa ne wanda ba zai iya ba shi kenan sai ka sallame ta ka je ka nemo wata kuma ko Allah zai baka mai saukin shani ko kuma ka samu wacce ta fita rashin hali mai kyau wa nas'alullah an yarzuqana sabra ala ma yajibu imam zahabi ya ce muna roƙon Allah ya bamu haƙuri akan abin da ya wajaba ala ma yuhibbu kai abin da yake so yarda iya da shi inna jawadun karim lalle Allah mai kyauta ne ko mai karamci wannan shine karshen wannan babi insha Allah wata mai kamawa za mu tashi alkabiratu as-saminatu wal arba'un babban zunubi na 48 وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آمين يا رب